إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahadu sunna da jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 25 ga watan rajab hijira shekara 442 wanda ya dace da tara ga watan uku shekara 2021 waccan kuma 1242 ne ko hijira ba a yau insha Allah za mu yi darasi na na sattin daidai darasi na sattin daidai cikin wani ta baloga maram na hafiz bin hajar asqalani insha Allah darasi na sattin daidai insha Allah a darasin mu na ƙarshe mun zo ƙarshen hadisi lokaci yayi na man afata fi ramadan nasiyan fala qada wala kafara wanda ya ci a cikin ramadan da mantuwa babu ramuwa babu kafara wanda wannan shine madogara wajen jamhurin malamai na cewa mantuwa ba a rama azumi ko farilla ko nafila wanda malikiya ce ma malikoi mace malikiya ce suka kawo mas'alar cewa wai kamar da wanda ya karanci misalukul dalala shirin risala wanda wani malamin iya sharhin littafin da hadisai suke da alaka da littafin iyakawa da ya zo kan wannan mas'ala na magana ta mai risala wani aftar nasiyan falaka da alayhi ya ce bi khilaf farida shi min nasar risala sai ce man afatara wanda ya ci na sahin da mantuwa falaka da alayhi babu ramuwa amma ya ce bi khilaf farida banda farilla wannan shi ya kawo kenan a fikin malikiya suke kawo cewa wanda inda mantuwa ne kaci ko kasha a ramadan sai ka rama shi ne malamin da yake littayin da ya kawo wannan mas'ala iya sharhi a kanta sai ke cewa kultu bayan ya kawo ya ce he nake cewa hadin ta farka lisa da hujja to la dalilin wannan maganar ta raba tsakanin mantuwa tsakanin farilla da nafila itirisila hujja makabula bata da hujja karbabba kuma ta wasu mata wala dalili alaiha ba wani dalili ma kan wannan magana ta raba tsakanin farilla sunata babu wani dalili ta kitab ko sunna ta kabal ma ta saba ma ta saba ma sirrin sunna in kantata ce wannan magana ta wannan fiqhu ta cewa in a in a ramu a farilla ne ake ramawa amma nafila ba a ramawa yace wannan raba tsakanin farla nafila sai magana ce mara dalili mara hujja ba hujja Qur'ani ko sunna yadda kuma ta malikiya ne tun salaki masarawa yake shan da sun adalci kan maganar da haka kuma ya kawo yace me yasa yace sun saba ma zahirin sarihin nasi karara sai ka irin wannan ruwa da makaranta ta ce ruwaya ga ta nan a bukhari ko muslim haka sunan abi dawud tirmidhi ibn majah duka ruwayoyi sun tabbata ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiyahu sa'imun fa akala aw shariba falatul muslimuhu kace inna ma tsama wallahu saqahu manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mance yana azumi ya ci ko ya sha manzon Allah ya ce cika azumin shi Allah ya ce da shi shayar da shi ga ruwaya ta hakim man afatara fi ramadana ya kai masu ramadan kin nasiyan kuma ka falaka da wala kafara ba ramuwa ba kafara ta duk wannan gaskiya nasi ne zahiri karara ya ka da dalilai dama dai na cewa gaskiyar magana wannan ba wata madogara ce ce yake ce musamman mai hujja madogaran malik ma kamar magana Allahu alam shi dai gaskiyar magana kurin in dai akwai masu ka ai za a yi sakaki a yaka ci ai Allah ya san sakaki ya san daga kan zaka yaudar Allah ne Allah ya sa abin da zuciya ka in dai tsakani ga Allah kurin wancewa ce ka sam ka shagala sai da ka ci ka tuna ko ka sha ka tuna kurin wata kyauta ce kado ne Allah ya baka rabon zaka ci ne ko sha kurin azumin ka laye shi lau manzo Allah ya ce ka cika azumin ka sama kenan ko bayan haka ba mu za ka cika cika azumin ka shi ne wani malami yake cewa an ka ce mai karama kenan ka saba manzo Allah ba eh haka man annabi ce mutai fara da wata fara annabi ce babu ran ka kai kace karama ce ka saba manzo Allah mace daga wannan annan nazari alban nazari yake ce ka saba manzo Allah baka da Allah shi shi ga a takeice ba maganar ramuwa in dai da mantuwa ne ka ci ko ka sha kurin manzo Allah ka ci azumin ka kurin lahi shilau sai ci gaba da karatun زعم التاشي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه لقيء فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدار القتل أبن ديك دي رواية أبو هريرة كبار اللابار انتوا من زعم الله صلى الله عليه وسلم يأتي من ذرعه لقيء دون دا أمن يرجايا kenan ya huto ba da nema ba falaka da ale babu ramuwa kana azumi amai da aka huto babu ramuwa na ana azumi yace amma man istaqa'a wanda shi ya nemi aman amai yazo to nan fa alai qada ramuwa ta haushi zaminin aka samu mutum wani lokaci iyawa ciki ya mishi baki baki ko ci yayi da yawa abinda ya so ya samu dan dama dama zai ka nema ya amai da rigi ko wani abu na sha ya buwa ya ciki to irin wannan in kai ka sa yatsa don ka yi aman to wannan ka hudda ka rage yawani amma azumi daga ba ya kara ma magana ke amma kurin kaɗowa ya bada niyya ka bayan jaye ka wannan babu ramuwa kanka shi ne magana ke kun ruwa ta tabbata kan haka shi ne a wannan abin da ke ruwa da ta hadisi kun tabbataccen hadisi kun وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة, إلى مكة في رمضان فسام حتى بلغ قراء الغميم فسام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نزل حتى نزل الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد سام فقال أولئك الأساة أولئك الأساة سي وفي لفظ وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعل فدعا بقدح من ماء بعد العسل فشرب رواه مسلم رواه مسلم abin da ke wannan ruwaya wadda cewa duka dai ruwa musulun ce jabir bin abdullah ke bada labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam kharaja amul fata ila maka tafi ramadan ya huta a shekara ta bude maka kuma kara maka bayani wani abin yawa kana ne a cikin wata na ramadan huta ce ma aka yi ta zuwa yaki amma fasama ya ɗauki azumi tun huta daga madina kenan hatta balaga kura al-ghamim idan kai kura al-ghamim suna wani kwari ne tsakanin makka da madina amma yayi kusa da makka kusan kilo 64 da makka kusan kilo 64 da shi da makka wurin kin ya kusa da makka kiran kusa kilo ai wajen kilo 400 za mu ce da madina yanzu an zo gab da makka sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wani hutawa da yayi bayan shi azumin fasaman nasu mutane ma saura an doko azumi sai da aka zo nan sun mada'a bi qadahin mimma sai yasa aka miko wani makayi na ruwa farafa wa ya daga shi a gaban kowa gani ga ruwa dai kowa da gani hatta nazar hatta nazar nasu ilai kowa ya diba ya ga wannan abin da yake hana maka gidan ruwa ne kowa ganin ka shako fashari fashara bai sha wannan ruwan da ya sha wannan ruwan kenan da ya karya azumi an doko azumi an karya shi an ajiye shi da mace an ajiye azumi sai thumma qila lahu ba'da zaka bayan ya sha ruwa sai aka zo aka ce mishi ai inna ba'da nasu qarsam wasu ba suna son azumi wasu suna azumi kina ko kina ko kina ko ba su ajiye ba wasu suna azumi faqal sai ta ulaika al-usa ulaika al-usa wa'annan ma saban Allah ne sabo suke ba azumi suke ba a wani lafazi sai ya ce mishi innan nasu ƙarshaka alaihimu siyam ai mutane sun shi suna azumi iya ba su wahalawa kina abin da ya kama shan ruwan wuya ce ta wuya aka gaya mishi mutane suna cikin matsatsanani shi ne ya ce aka wadace mutane ƙarshaka alaihimu siyam wa inna ma yantaziruna fi ma fa'ala suna jiran me za ka yi shi ne ke dalilin da fada'a bi kadahin mimma yasa aka kame makayi na ruwa kuma na biyawa kana ba'ad al-asr wadan ka san wani abu ne wanda azumin ma su karewa dan kuwa san azumi da asar ya ya wahala ya kai gaya anan bayan la'asar kin kuma aka kame ruwan fashari bai sha kadin magana ta ta sauki mu karanta wannan ruwaya ta gaba ta wa an hamzata bin amr al-aslami radiyallahu anhu annahu qala ya rasulullah inni ajidu fi quwwat ala siyam fi safar فهل علي جناح جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذها بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم وأصاب في المتفق عليه abin da yake wannan ruwaya ita kuma cewa me yake cewa na maganar ya zo ya ce ya rasulullah shi hamza bin amma salami ya ce ya rasulullah inni aji da fiye kowa alasiyar musafar ina da ƙarhin yin azumi a bulaguro zan iya yi to in na yi hal alayya junahun akwai laihi a kaina in na yi azumi tambayar da yin azumin akwai laihi amma ina iya ƙari sai faƙalar rasulullah sallallahu sallam fiye rukusatun min Allah a yi damar shi azumin rangome ne daga Allah don haka faman a haza biya fasanan wanda ya yi amshi rangomen ya yi kyauta abu na mai kyau ya yi ba laifin komi kuma man ahabba wanda ya so an ya so mai azumi shi ma fulajuna alai babu laifi wannan shi ne yan asalin maganar azumi a cikin bulaguro to wannan malamai kamar irin su ce abu hanaf hanafiya malikiya shafi'iya suna ga cewa su a wajensu yin azumin kudin ciyehi wasu imam ahmad shi kuma iya ga cewa a aji shi wasu na ga cewa jawazul amarin kowanne kai dai halatta masaba ta hudu a ciki wanda ya yi wanda ya maka sauki saboda menene madogararsu su suna ga kurin hujjar su wani guda aukun jamhur kurin ganin ka yi azumi da jama'a ka ɗauke makanka farilla ka sarki masu ganin game imam ahmad cewa yin saukin shi ya yi don ya magana cewa rukusa idan allah muku rukusa iya son aiki da wannan rukusa ce wannan shi ne hujjata imam ahmad cewa ran ajiyewa shi ya yi masu ganin kowanne hujja su makanta ruwaya annan sallallahu alaihi wasallam shi ne jagoran al'umma ya huto da azumi daga can kuma daga baya aji ruwa musulun ma suna ka cewa an hoto daga cikin daga makka annabi ibu ta cikin bulagoro wasu sahabbai suna azumi wasu suna ci yace ba mai aibanta junanmu kuma ta da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi wani lokaci wani lokaci ya aji wani shine hujjar cewa duk wanda kai daidai ne mas'ala ta ƙarshe masu ganin cewa wanda ya sauki yan wanzu misali a yau akwai zai yi inda kake azumin kana misali kai bulaguro mota kilmaci zai kuma iya dama cikin sanyi ne yanzu in ka ce ka bari karama lokacin ramuwar da zahi ne kuma a gida misali ka tabbatar da azumin da za ka yi a cikin zahi ya fi wahala in ka ce rama za ka yi an ziya masu sauki ka ke nan ka yi shiga bulaguron ya masu an za ka tambaye mutum man bayan da ya yarda azumi ka ajiye azumi a cikin tsari karamar zahi akwai matsala za ka siya magana kenan wanda ya yi masu sauki kai duka dai ba matsala kura kenan mutum dai kun iya da zaɓi don akwai ruwa da suke ɗauka ci annan sanar iya cewa da sai minan da biyu a sayan mafi safar ruwa ta inganta bakar kuma musulun bai daga cikin a'a azumi a bulaguro da wannan cewa ulakar usata wasu na kanu magana an bai ce wani masu saɓan allah ne wannan dalilin da annan sanar salam ya yi magana wa'annan masu azumi da ce masu saɓan allah ne dalilin sun sha wuya aka ce su aji suka kiya wata ruwa ma ya same su ana musu ruwa ana zuba musu ruwa tana dalilin kayan akwai taurin kai kenan kuma ta ruwa da ke cewa bai daga cikin ɗa'a ga Allah cikin albirun azumi a bulaguro annabi ya wani magana ka ka ɗauka wai azumin a bulaguro shi ya yi ka ci aikai kamar ɗa'a ga Allah ne kai azumin don ka zo kai wa ya hida ko ya lada shi annabi ya kore wani magana kenan babu wata fadala kenan a takaice babu hiyyuko na yin azumin aya da ake kawowa na والذين يطيقون في الفتة طعام كنا مسكين نا وانت سمو خير وانت سمو خير لكم كنا وانت سمو خير لكم وانت سمو خير لكم wannan asalin ta tazo ne wannan aya an zo cikin tafsir magabata bata zo ba akan wannan mas'ala wanda summa khara lakum tazo alƙashin asali farkon azumi wanda ya so azumi yayi azumi wanda ya zaba shawala ya ciyar da abinci kan bacin azumi kayan asaba ko famashin da mukum shafa fada su wanda rahajo ta azumi kun ya azumi wannan ayan shine a wancan zamani aka yi magana cewa wa anta sumu khairul lakum to azumin shi yayi akan ci ka ba da abinci bata alaka da gurin bulaguro ayi bata alaka da bulaguro ma ayi kenan wannan uwa shi abu dai ga mai bulaguro wanda ya mai daɗi ba matsala ko kurin a takaici سي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفتر ويدعم عن كل يوم مسكينا ولا قطع عليه أن رنغمي galatijo da ya tsoho kwarai ya kasa azumi a mai rangwame ya ci kuma ya ciyar kowane azumi guda a ciyar da miskini guda kuma ba sai ya rama babu ramuwa kan shi wannan shi ne masa'alar wanda ta kawo maganganun malamai kan masa'alar nan abdullahi bin abbas ta cikin sirri bukada ko ruwayar wannan aya asalin abin ya taso daga faɗar allah subhanahu wata'ala ya aihun ladina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى والذين يكون في فترة عام مسكين فمن تتقوى خيرا فهو خير له ذات الشيء cewa Allah ya ku masu imani an wajabta muku azumi na Ramadan kamar yadda aka farata wa al'ummomi kafin ku don ku zamanto masu tsoron Allah sai ce ayyaman ma'aduda wannan azumi na ramadan wasu kwanaki ne ƙididdagaggu kenan in ma talatin ko ba ɗaya ya ce faman kana minkum maridan a ala safar wanda a cikinku musulmi a imanin yake halin rashin lahiya ko yake cikin halin bulaguro fa'iddatun min ayyamin ukhra wa'annan ididdigar kwanakin da yayi na rashin lahiya ko na bulaguro sai rama su a wasu kwanaki daban wanda ba wannan yace wala zai tiqunahu fidatun ta'am miskin wa'inda suke cikin wahala nan asalin waccan magana ta zo ta maganar mansumu sai Allah ce wanda suke wa abun iya ba su wahala azumi nan farko magana take nan aka ce su fidiya ta miskin su fidiya ke su bada sadaka ta miskin ciyar da miskini guda mata ko sai Allah ka ce ciyar da miskini guda ko sai ta famanta kawa khairan fa wa khairul la wanda ya kara kan miskini da ya ba biyo ko ko bana wannan karin alkhairi ne wannan asalin horkon wato ta Ramadan musulmi sahabbai haka suke wani suka shan hala kullum bashi dama sai je ya ce da abinci kuka bi azumi sai shan hala kullum wani zai iya daure azumin shi to a wannan halin Allah ya ce famanta ya ce wanda su mu a wannan dama da aka ba ku ta kaci abinci ka ba da abin ka ajiye azumi ka ba da abinci kana dama amma ce yin azumin wa an ta sumu kai da kun ku yi azumin shi ne mai alkhairi kina laji hankalin musulmi a wancan zamanin yin azumin shi yake amma wanda ya ajiye bai lahi a wancan zamanin haka abu yake to zawwal shahar ramadan da zuwa zuwa fil qur'an watan ramadan wanda shi ne aka sarkar da alqur'ani yace hudan lin nas wa bayyana min huda qur'ani shine ramadan shine mana watan asu da alqur'ani qur'ani shiriya ne ga mutane da bayani ne na shiriya kuma shine mai rabaka sai al-furqan sai ta fahimci da nukum shahara fahimci da nukum shahara fa da sumu duk wanda halarci azumin ramadan watan ramadan kun yi azumce shi an ce wannan aya ita ta zo ta goge zaki wannan duka ajiyar wannan tafsiri haka ne ita ta kawo ta shaye zaɓi akan azumi da da ciyarwa kenan dole kurin sai ka azumi in duka nan gari lai ka dau kurin za ka yi azumi ba magana ka ce da abinci to wannan aya ganin cewa an shahe ta wajen tafsiri abin da ibn abbas ke cewa amash aw makhsus an shahe wani bangaren aya da kowa da kowa da ai zabi ne kowa da kowa ibn abbas ya tsaya akan wannan hadisi da makaranta kenan magana tsoho ko tsohuwa ibn abbas a ƙarƙashin abin ya ƙasa tafsirin walhubula walmurdi da mai ciki da mai shayarwa ya ce in suka ci abinci ya ce kun a fatar taulaka da alima za su ci abinci su yi ce da abinci kai ba magana ramuwa wannan shi ne abin da ya ke da maganganun malamai kan masa'alar kan kenan dama shi tsoho wanda ya tsoho ko tsohuwa masa da rigima mai rigima taɓarin malamai kan masa'alar mace mai shayarwa ta kasa azumi ko mai ciki ta kasa azumi dalilin ciki wannan shi ne masa'ala wadda take mai rigima na malamai irin na ga shafi'iya a mana anabila suna ga cewa kurin ta ci amma kurin tarama shi ke ta ci abinci wanda ya kafara ta ci abinci ta ya kafara a malikiya da hanafiya tarama kuma balle ciki ne ta ci ba ramuwa amma in yaro ne sai ta rama kuma ta ya kafara shi dai magana wadda take ta kamar misali wanda yake man da rigima a yau na mas'ala ya kawo mai ciki da wadda take shayarwa an wa'anzu ci gaba ne gaskiyar magana kamar su mishayarwa ana samun yaron baba azumi ma dama uwar tana wurin aiki nono yaron iya rayuwa da nono imma na madara ko ta matse ta sa ana ta bashi shaka irin wannan kaka ya kirin fata da uzurin aji azumi dalilin daman aiki dama tana zuwa kamar yaron a gida ya shan wani abu daban kaga wannan ba ta dan azumi ne ya ji azumi ko tunda daman bata azumi da daman bata azumi ma bata bashi nono amma a yanzu misali mai ko mai ciki ko a zakwai matsala mai ciki misali mai ciki yan wa ba wanda ya san he matan ko mai irin musamman kamar yin namu da muke zan tambayin mata wallah ba mai sanin matsala ya tashi heka mace ana samun mace da yawa yanzu misali a watan ramadan ta samu sabon ciki wata da wata biyu da yawa in ta ce mata azumin cikin zubewa ke da yawa cikin ya zube sai ta wurin kan cikin ya zubi ya takma na kan iya wakana ciki zubi to kaga za ta yi ɗawainiya ta ramadan da ciki an cire ta azumi iyawa mata da ta ciki bai zube ba wannan yaron shi ne ramadan zai zagayo iya da wata shida ko wata hudu ko biyar misali he a zo kuma ramadan kin ya kewayo da yaron karami ne yin sama sa ci abinci ba ko kuwa ramadan kin ya dawo sabon ciki ya zo to idan ka ce wannan rangwamen babu shi ga mata wata tara azumi diya wallahi ko ba tara azumi suna so su yi kurin matsalar ce ba ta rabe ta ba tana ta da matsalai ga ciki ya kare ga sabon yaro wata cikin ya kare kayan batun ciki sabuwar shiga da haka kurin kowa an abu ne matsala ga malamai akwai malamai wanda basara ayan abin akwai malamai suna ne suka cewa zafin kai ne ko shirme ne jahilci ne ma wannan kai ne jahilci su mai kare magana me yasa ce jahilci magana da irin sa albani suke magana a yanzu zamanin yanzu albani babban babban albanin kuma da irin su kamar su abu malik mun ta fike sunna sai fike sunna duk da wannan abu da man can da akwai can da akwai magana ibn abbas kayan na ibn abbas abdullahi bin umar duka wannan ya tabbata ruwa ta inganta abdullahi bin abbas abdullahi bin umar sun yi fatawa ta ga iyalansu wanda suke halin cikin sun ba su dama ƙarshen wannan aya su ci su ajiye azumi su ciye da abinci bisa ramawa wani sahabai ne shi ne albani wani albani ke cewa ke cewa ramu da albani ya ce wannan sahaban guda biyu suka yana fatawar ya ce babu sahabin da zaɓa musu wannan fatawar ta malamai ba ta yi ara maki to ga sahabai sahabai na guda biyu kuma ruwa ce ta inganta kuma ce ba sahabin da zaɓa musu shi albani ce haka abu malik jimi gwasin na ya kama duka ya kara yakan abu malik ya kara yakan wani malamai gaba ɗaya makarshe ce gaskiyar magana magana mai abin rinjayarwa wannan magana ta ƙarshe ta ibn umar ta abdullabin abbas shi ma ce don babu sahabin da ya saba musu shi ma umar ta gaba a san muri da saba albani ko amma ta gaskiya magana kenan haka wanda ka samun nabi na salim da ali bin hasan alhalabi shi akwai ta samun nabi da suka yi su ma akan haka suka rinjayar da magana ba wani gaskiya magana kenan wa kenan akan haka irin wa'in malaman sun zo sun yi magana malami ya kace yawo zahin kai ne ko jahilci ne gaskiya matsala ce wannan ka wuce samun jahilci dan ba kai su ma in wa kai ba kai su ba kuma sun ka hujja sun su mun dogace wannan ce madogara suka rinjayar da magana ta magana kurin in dai gaskiya ne haka ne su ci abinci su ciyar da abinci ba su ramawa haka wannan tun ko mutum ya rinjayar da wata fikihu amma dai ka ce jahilci ce matsala ka ce ba hujja ko jahilci ne wannan shine matsalai malami zaka da girman ka sai ya waduwa dan me zai zawadi ga irin larabani wani mana mana ba su tawai sun ce kaza ne ya kuma ka littafi ɗaya mana addini kuma ka zo ka ce wasu jahilci ne haka ba magana jahilci ba magana jahilci illa kai kana ga karin jahil da maganar jamhur ko suwa na kasuwa na kaza kana kai kai nutsu a wannan shi ke kuma abu ne na fa'ilta fa'ilta tana zama haka amma cewa dangane jahilci ga fatawal matsala ce Allah shi da mu wannan kuma gaskiya matsalar ya mata zaka santa da haka zai kenan wannan rayuka na malamai kenan wanda mutum ya gamsu ya samu nutsuwa ba maganar zargi gaskiya magana sai wa ana abi hurairah radiyallahu anhu kiran zo na wata ibn abbas abin da ke cikin ta rukhsa lil shaykh al kabir an yufitara wa yut'im an yi rangwame ga tsoho latijo ya ci ya ciyar a kullum ibadar miskin ce da miskin guda kuma walaka da alai ba kafara to irin wannan ruwa ce ta zo a wani daban wanda wanda ce ibn abbas abdullah bin abu subin sun yi fatawa ga iyalan su kuma ruwa ta inganta akan cewa za su ci kuma babu ramuwa babu babu ramuwa babu kafara za ka za su ce da abinci kurum kan bacin azumin su shine kan bacin azumin su sai wa ana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق ما تعتق ما تعتق الرقبة قال لا فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينة قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين فما بين لابتيها أهل بيت أعوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك راهو السبعة لفت المسلم وانا رواية wanda dai an san mal bukhari muslim ahmad duka dai wannan gaba da asabu sunan sun karo asabu sunan abin da yake ruwayar abu hurra yake cewa wani mutum ya zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce halaka ya rasulullah na halaka rasulullah na halaka mana ya halaka sai da mai tambaya amma halaka me halaka da kai yace waqatu ala mar'ati fi ramadan na hadawa matata a watan ramadan kenan ya tabo ta faƙal annabi ya ce mishi hal tajidu ma ta'tiqu raqaba ka samu abin da kana da damar yantar da bawa daga dimin yallahi a musulunci na musulunci ya kawo tsari ko ba da dama game da rangwame game da ture bauta ya ce maka yantar da bawa shi ɗaukan ka fara farko ko a kisa ko a mai ce yantar da bawa inda akwai shi ta kwan ya ce kana da damar yantar da bawa faƙala laci a'a ya ce fahal tastatiyu an tasuma shahrain mutatabi'ain kana da ikon yin azumin wata biyu a jere qala la yace a qal fahal tajidu ma tud'imu 60 miskinan ka samu abinda zaka ciyar da miskini 60 na mace la babu ga babu baya bai iya azumin bai iya kuma ‘yantar da bawan kuma ba magana ce da abinci da babu wannan kaga kenan nan matsala wani ya kallu akwai ruwa da yake kawowa cewa da ya ce mishi ya rasu laye ya ce yawo kana kana samun kana da kana wanda saucin zaman nabi kana da dama ‘yantar da bawa ya ce ya ba da wani wuya ba na ba ni kaɗai ne ba komi ya ce magana azumi wata biyu ya rasu laye mai kenan mai kenan abin da ke ne wata ɗaya mana kasa haƙuri wata ya kasa hakuri shi wani don niyya san adam ɗabi'a ta kowa hal zihari ya yi don kai da masu cin ramata don kai da mata da dare an san da dare ba da mutum dama jojo ya lashe ko da dare shi kuma gudun ka aje da ranar ya je sha'awar shi sai nazar ya ce tun da a ce a ramadan gaba dai an haye jojin matashi ko da dare ne ma kamar za a matsayin ashe matsayin goshi kuma ya kasa ku a takaice masa'alar iyawa kullum sun jasan da dama iko ba kunci an ka iya ya ce mai azumin yan bawa ya ce babu azumi ce bai iyawa ka kama da wata haka iya kamar ka tabbaka iya gaba mutum ya ce yayi a yaka ce dangam da kamar kai waye na ce bai yawata shi ke na ce to abinci shi mace babu kaka ba ce dole ya kaji gado kamar ka shi ka nemi waye a ɗuwa kuna nan babu shi ka da babu a nan shi ka harkar shi can sai gashi an kawo wani sanhu za mu ce arak babba na daidai kenan kafara da aka ce sai ya nasar salam shi ne ce kenan fitin nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fi tamana kaza da annabi da wani sanhu da dabino a ciki fa qala annabi ce mishi tasaddaq da kaje to kaje ka sadaka wannan kaje ka ba sadaka fa qala sai ce ya rasul ala afa qala zan ba wanda yin talauci ne zan ba ba wanda yin talauci ya ce ai fama ba na labataya fama ba na labataya tsakanin wannan dutsen biyu na madina bakakken dutsen madina kira garin madina kaf madina sai babu gidan babu ahalibai ta wajen ba wanda yin bukata ina kai wani gida ni ma na yi ɗaya kuɗa nan kenan yin bukata ce gida ya kowa bukata ta gana wajen wani musulmi musulunci shi bai ba da wace biya aka wa bakta ya ba da ce lafiya shi ba ya talauci shi ba ya kowa in dai bukata ya kowa bukata eh shi ma ce in dai bukata ce ya ce na kowa bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta annabi dariya bai dariya yace dariyar da annabi har da annabi har hakurin hakurin suka bayyana annabi ya dariya an ga hakurin shi sun bayyana wannan masira kuma yace min sun makala izhab kaje fatima halakace da yalan shikenan ya kaje ka gaba yalan ka kurin sadaka ka dai sadaka ka saki musulunci ba wani kuma cika abu ke mutum haɓe iya Allah da nasa ƙwararri Allah bai kalafa ba abin abin da ya ɗari shi kenan kuna katsa a kana kenan nan ya so karanta da munan maganar cewa idan mutum a cikin watan ramadan ya je ma iyalan shi to zai wannan abin ɗaya abin kuma wannan ‘yantar da bawa a akwai bawa in babu bawa a yi azumin wata biyu a jere zungur in haddin ta iya azumi in kun bai iya azumin to sai ciyar da muskini sattin nan a wannan wuraren irin su kafara ta tsihari ta kisa duka wannan ‘yantar da bawa ne ta ku azumi a rantsuwa kafara ta rantsuwa ita kuma a nan ita an san ciyarwa a kan azumin ba san azumin kan kaciyar tsara ta famar miji zamsu ta yam ta kafara ta rantsuwa ita a nan an yi so shi da kaciya a kafara ta rantsuwa idan kana da halin ka ciyar da fula goma mutum goma abinci sai ka azumi bai ba bai ba azumin ka ta Allah ta shafa famar miji yamma ka samu ba sharaɗin yin azumin kwana uku yau maka samu ba kina kana da hali baka mako dan mako ka ce kai baka kashe kuɗi ba ka kai azumin kwana uku shikenan ba bai ba bangaren ta kafara kuma ita akwai saɓani kan jerawa da babu nasi sarihi akan sai an jera ta irin sauran kafarori amma a jerin shi yayi lahiya yanzu dai nan kurin mun ɗauki dai hukuncin na maganar yin cin abinci kai ba cin abinci ba an kaci an kai sadu da yalanka a cikin ramadan ya kai kafara to nan mas'alar take biyo baya maganar wanda ba saduwar yalanci ba maganar cin abinci da gangan ko ko maganar hudda mani ba saduwa aka yi ba nan da dama cikin malamai mai yawa suna gama maganar ci da masa'alar saduwa da iyalai cewa shi ma kafara ce za a yi ‘yantar da bawa ko azumin wata biyu ko ciyar wasu cikin magabata sun ce a'a babu nasi zahiri da manzan Allah ya magana a kan wanda yake abinci ne ya ci nasi da ya zo na kafara a ramadan ya zo ne a masa'alar wanda ya sadu iyalin shi illa duwan da gama gana kiyasi ne zai yi da saduwa da wannan yanzu ke nan mai wannan abin ya taso ya sa malamai magabata suka samun saɓani bambancin wanda ya ci da gangan akan da wanda saduwa da iyalin shi saduwa da iyalai shi ne nasi zahiri karara ko suka yi kiyasi akan shi akan ci kuma suka ce a'a ba ɗaya ba suke shi dai hatta cikin malikiya hatta a malikawa mutum ce malikiya ce akwai cikin malikawa malamman imam malik masu ganin hujjar masu bambanta ci da saduwa suke cewa maganar ci ba ta da alaƙar saduwa hukunci daban ne ci hede a ramash ba maganar kafara ba suna shi da suka ce dai maganar gama ci da saduwa a kiyasin wasu malamai suna ga ci a wannan shi ma dai mai bincike ga cikin hatanan littayin na wannan littayin na na ibn rashid bilatin mutarkin nan bilatin mutarkin ya kawo masala duk da maliki ne amma kawo magana kuma da rinjayar da bangaren malikawa masu ganin cewa akwai bambancin saduwa da magana ci saduwa ce na shekarar zuwa kanta to shi dai abu ne wanda musan da magana ka ka wani tan wata rana da akwai wannan abun sa wata rana cikin yan uwa masa aqida ne ma alama wannan wannan fatofin ta sa ya kusa da gaba daya kabar sun dai an ce mishi ya za a ce wai aka ci ba kafara wai kurin wai wai ba kafara irin ta jama'i yace kurin baiwa wallahi kurin zama gaskiya ya zama dai wannan abu zama matsala san bar suna gaba daya suna bane cikin magabata hatta malika sun yi magana kula ba in ya zo wajen magabata baka iya mai wani abu ya zama to matsala kurin gare shi na wannan an kawo wannan fatawar ko ya ce bai da ba kuma kurin ba ya samu da matsala da yawa gaskiya kuna ba in ya zo ka yi aiki kana ce gani ga wannan zai zuwa kanshi shi kenan amma ka ce ba an hwaji ba aka hwaji ya zama fitina shi ne matsala gaskiya tabbas akwai magana ta eh matsala ce wadda aka yi ta matsala ya ca ya za a yi kurum ca ya kurum duk da yana barin samu haka zuwa cikin aljanna ka tabbata Allah shi kan shiga ta mishi kenan wannan abu ne wanda cewa ita shi tana aiki da nasi abu in ya zo faɗin shi zai zama matsala kana iya cani ga abin ga abin nan dole mai cewa ya ce ka za a tsara ce akwai jahilci kware ma kana ce ni ga abin nan zuwa kanshi ne yin jihar zuwa duk ga huta amma ya zama tuwa matsala har zama akida akwai matsala gaskiyar magana to shi dai yanzu kenan magana ta illa mas'ala kuma ko a wajen sauran malamai gaba daya akwai mas'alar wanda yake tsananin sha'awa bai mallaka sha'awa nan da nan ya gudu da mani haka kurin ko da kallon mace abin da ta bai niyya ba ba da niyya ba kurin abin ya kare shi sannan ko a fiye masana cewa nan ba magana ba magana ramuwa ma ta kurin wani matsala ce da wanda ke zaba kurin wani iya da rangwami ko ramuwa babu nan da nan kurin fita kurin misali mazi ya fito mishi kurin irin kamar misali samari da zuwa babu sa'almi gwabaraye wannan sauna matsala nan da nan kurin ba lura ka gaji ka nima abin haihutu maka ba kurin tsannin sha'awa kurin ko gari matan abokan gito maka kurin ka wuda mani ko mazi an ce wannan ko a zafi malake suna ga cewa akwai rangwami akan irin wannan matsantsannin sha'awa wadda ba zuwa kan kanin abin ko zo maka ne akwai rangwami ba magana ramuwa ko magana kafara sai kenan za mu tashi وعن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة أم المؤمنين وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم shin wa mun kace kamar wannan makaranta ce muna makaranta mas'ala in ta zo ta addini shari'a ta kawo ta ko menene an mutum ji anan ba zai samu matsala wani ne ji ta shi yasa kike so a ga mata abin da ke abu ko da ga wanda kuma muke ake shi a wajen mu ko dai kaza nake aiki na amma abin akwai shawa da aka sanar abubuwan da yawar masa masalar sai wani shi abin a wani wuri daban ko wajen wani yake nan kuya da man kafarta mutum ko da wanda shi wacin suna gaba da wata matsala da yawa ko mutum abin ya rikita ka wani ya zo ya kama kana aka samu da yawa masala da yawa wani malamin bako zai zo sai ya kawo ta sai ka abin da sanar masa su rikici kamar abu sabo shi ko abin da makon shi sai cikin ana katu in yi wani ababen sai an bazu aka mutane ga har abu ko kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai magana kazawa ke wata ran an kaji ta kaga baka yi mamaki ba baka rikice ba eh sai a Aisha da Musalma radiyallahu anhuma suke ba da labarin cewa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam eh anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana su bi junuba min jima'in sun bai tasir wa yasum annabi sallallahu alaihi wasallam yana wayo gari da janaba kuma ta saduwa da iyalan shi na ma'ana me nake nan ya yi sami janaba bai wanka ba kuma yi garin Allah ya waye da janabar da kenan amma annabi zai wanka kuma ya azumi ta ka sanu masu wani tsammanin kaman ko kama kar baka wanka ba misali babu azumi a kun bar iya wani misali ya tashi in ya ce sai ya je ya wanka ya waye he maka he sauke wuce shi in kana da dama inda dama lokaci akwai lokaci ka yaro lokacin abu kai saukin ka in ma ga lokacin ya koyo ko baka yaron lamba kurin kana dama ka yi sahuri ka kare ka kammala kuma ka je ka yi wankan gaba kuma ko da asabar ta asibiti ta keto ka yi wanka kuma ka take sallar ka amma in ka ce za ka yi wankan lokaci ya makara za ka yi akwai dama to ko da ka makaran in dai janaba ce kurin ka kare abin da shi janaba ta ka tawa kare ne babu lahi wayo gari da janaba bai bata azumin kurin sai a yi wanka alfatar ta keto kuma a je a sallah kurin shi magana kenan ta ce kenan ka dina wayo gari da janaba kuma ta saduwa da iyalan shi sun mu daga tasiri wa yusum zai wanka kenan bayan garin ya waye kuma ya azumin wannan rana yace muttafaqun alayhi kenan bukhari muslim sun kawo riwaya yace wa zad muslim muslim a riwaya muslim hadisi ummu salama sai ta kawo kenan wala ya kadibi ramuwa da sun mu daga tasiri wa yusum wala ya kadibi kenan zai azumi da zai wanka ya azumi kun bai ramu wannan azumin dan ya waye gari da janaba ya samu kanshi wannan ba kuma tsala ko iya kanshi وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام سام عنه وليه متفق عليه عائشة رضي الله عنها tana ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa alaihi siyam wanda ya mutu azumi ya hau kanshi bai rama ba kenan azumi ya hau kanshi sama an waliyuhu waliyin shi sai mai wannan azumi nan ne mas'ala ramuwar azumi ga wanda ya mutu ana ramawa illa nan mas'alar da aka samu malami magabata masu ta haƙiƙin mas'ala wanda ka samun nabi na salimu da adibin hassan alhalabi wannan hatta albani cikin tamamul minna ya ka mas'ala cewa bincike da aka yi kan mas'alar dole manzo Allah ka ce ya sarama azumi ga ma'aikansu azumi ne na nazar na addawar da ke dora ma kanka shi ne ake ramawa amma azumin wata ramadan bai cikin wanda ake ramawa wasu na da cewa kowanne za a iya ramawa bayan haka masa'ala kuma da ake ramawa azumi akwai misali yanzu mutum bai lahiya ramadan ya zo bai lahiya ramadan ya zo kuma ramadan kin bai lahiyar ya ƙare ko ƙarshe ko tsakiya allah mai cika ba to wannan azumi da bai haushi ba balle a rama mashi don allah da ya magana azumi ai ce ya yi magana cewa faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra to shi ayyama addu'a take mana kwanakin mu da dagu to kai he zaman to kana bulaguro ko baka lahiya inda ka dawo ne ka samu lahiya wannan kwanakin zaka rama su kenan akan haka tunda baka samu lahiya ba azum da bai hauka ba azum bai zama wajibi kan sai ka samu lahiya kenan he mutu a wannan rashin lahiya azumin dan bai haushi ba wanda ake magana ramawa azumi ya haushi ya warke ya samu lokaci bai rama ba ana bin shi wannan shine zama ya haukan shi kenan amma azumin daman iyaye ya biyo ya biyo shi bai warke ba ya mutu wannan ba magana ma na sabani kan magana bai cikin wanda ake ta ramawa azumi wanda ake magana a ramawa wanda ya azumi an biyo shi azumin kuma ya samu damar yi biyu iya zai zai zai yi allah kaddara da yi ba wannan shi ne ake magana a ramawa ko saɓani in nazar ne ko ba nazar ba ne ba duk da jami'ar jamhuriyar muhimmin malamai suna ga cewa ko ne za a iya ramawa kuma wanda abu ne shi ma dai kowace abu ne ta malamai ganin illa gaskiya magana da shi da yi suka da dalilansu na cewa azumin da nasin ya zo a rama azumin wancan nazar shi domin azumin nazar kai ne ka ɗora maka ba Allah ɗora maka ba azumin da bambancin da wancan na Allah a Allah ne ɗora kai ka ɗora kanka nan musamman masu ya misali Allah ya ban kaza zan yi kaza Allah ya ban kaza zan yi azumi kaza ko na samu kaza ko na warke da kaza zan yi kaza to wannan azumin nazarin duk da nazar ɗabi'a mutunta iya san abu amma cewa annabi ya bayani nazar bai maganin komi dan musa man shi ka ce Allah Allah ya bar zan azumi goma Allah zai baka dan danka azumin goma annabi ya ce la tunziru wannan nazar la rudum na kadar shi'an annabi ta kakku ka nazar da kakku ka nazar annabi ce addawal annabi ce bai maganin ko da zakar da Allah kun ji annabi ce ko wani abu da ko annabi huda da kana maroci ka bada bakwai da dalili ka bada na to amma an kai dinda ka an kai to he ka he ka bada nazar da Allah ke so kurin haka ko ce na dawo maka na kun zan azumi goma ko uku ko hudu ko zan yanka dabba zan yanka rago kuran kuran ga kuma kun kuran sai amma Allah kamar kamar shi manzo suka tawanta kamar ka ce Allah banin baka ne kamar kana Allah banin baka ne kamar kaza Allah kamar kaza zan yi kaza kamar kana ma Allah ka ne Allah banin kaza ma kurin kai niyya wannan Allah ke so kurin zan yanka dabba ra kurin zan yanka rago ko zan yanka sa a sha dama a garin nan kurin ya malada eh kurin eh ku ba wani ga Allah baka da kurin nan ne zan kurin zan da Allah kurin zan yanka za kurin da Allah kurin mara ma mai kun zan yanka in taimaka ma bayan Allah ta su ci kurin wannan iya da kyau kuma shi ake so to amma wancan ma wanda aka ce kai in kai shi Allah ya misali Allah man da zan kaza ko ne da rubuta zan zan ko ne sama kaza zan kaza sai ka samu to kuma dole ka yau to yanzu da kenan magana ce ta mas'alar ramuwar azumi nan ya ce da ruwaye kullum duk wanda ya mutu yana da azumi waliyi shi zai mai azumi kenan waliyi wanda yake kenan kusa da kai a cikin magadanka sai babu saumu tatawu wa ma nuhiya an saumihi za mu shiga bayani akan azumin neman lada na ƙari akan farilla na fi da mace kuma da irin azumin da aka hana a yi hadisin farko kan wannan ya ce ana abin ƙasartar ansari ana abin ƙasartar ansari radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه رواه مسلم cewa ruwayar abu qatada al-ansari yace manzon sallallahu alaihi wasallama su'il an mai tambaya akan mi an samu yau ma'arfa akan azumin rana arfa kina fata lashi matsayin shi yace kafir sanatul madiya wal baqiya yu kafir sanatul madiya wal baqiya iya kafara ta kurakure ya samu gafaran shekara da ta huce da shekara mai zuwa kenan shekara biyu kafara ta kurakure azumin rana arfa shi abu ta daga cikin musu'ila an wa annabi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawm ashura akan azumin ranar ashura fadalai shi yace kafin sanatar madiya shi iya kafara ta sanar madiya shekara ta wuce iya kafara shekara guda kenan wata wuce kuma usul an mai tambaya dai an sawmi yawm litin an wa annabi tambaya azumin ranar litinin da yake yi sai cayi zalika yawmun wulidtu fihi litinin ce ranar da aka aihe ni a cikinta litinin aka aihe shi wabu istufi a cikinta aka aiko ni wa unzila alayya fihi kuma a cikinta aka sabkar min da wahayi to ne kaga me bambancin aiko shi da sabkar mai da wahayi yan kadiba nan saboda sabkar da wahayi kiraci ikira ce kurum aka fara shi a can wanda karanci wani mutane na malamaki da masu cewa aka ce nubi a bi ikira ko sai bil mudassir annabi an ba shi annabci da ikira an ko shi da mudassir ya na mudassir qum fa anzir sai zaka mai umarni tashi ka je kai wa'azi kenan aiko shi da mudassir ne an zira mana an sauka mai da qur'ani an sauka mai da wahayi ikira ikira kuma ikira ne ko ta bani bukarin ko da san annabi jibril ya kama shi dai abin da aka yi karshe dai daga wannan ne yadda shi magana gida abin da wahayi zawa bayan wannan wahayi zawa to ya samu wahayin farko da ya kira ne amma magana aike da umfa ya mudassir umfa anzir ta shi kaje ka gargadi to wannan kenan to nan kenan wannan duka abin kenan ya wakana a ranar litinin aiwar shi aiko shi sabka mai da alqur'ani to nan ita nan shi ne sababin azumin litinin kenan to amma litinin akwai sababi daban bayan wannan akwai ruwaya wadda ya kawo dalilin azumin litinin da alhamis ya kawo dalili karin wannan ita litinin da alhamis ya ce kwanaki ne wanda allah subhanahu wata'ala ke gabatar da takardun bayi na aiki da ake suke yi ana kawo doson mutane ga allah subhanahu wata'ala Allah yana gafarta ma bayin shi kurakuransu amma ce annabi a wannan zamanin sai dosekin ko ci takardun waɗanda suke gaba musulmi guda biyu suna gaba sai Allah ce takardun wannan guda biyu ku jinkir mana aje su aje su a mai da su gehi a jinkirta su ana jira sai sun gyara sai su yi daɗi wani shi a cewa shi ne haɗarin gaba tsakanin musulmi tana sababa ƙin karɓar aikinku don takardunku jinkirtawa ake wata ruwa ce akhira ko aurika ku jinkirtar da wannan ku ajiye su takardun wa'ina takardun sauran za a diba kiranan sallallahu alaihi wasallam yace ina so ranar kawo wannan takardun ake nan sati ina so a samu azumi a cikin aiki nan sati shi ne dalilin kenan azumin litin da alhamis kuma ga ta kare kuma litin ga kare an dan aka aihe shi ran nan aka aiko shi rannan kuma aka kenan aka sauka mai da wahayi kenan zan fadala daban akan alamishi amma duka dai azumin nafila a wannan rana iya da muhimmanci kenan nan kenan muna magana da aka ci gurin akan magana ta azumin nafila wanda aka jero shi dai na arfa iya kafara shekara biyu na ashura kafara shekara guda wannan su ne muka fara babi na azumin nafila muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana daidai kuma kusa kuskure Allah gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Mai kwanci na suke